بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شيغا بدا كراتم نلتاف منظومة تنونية القحطاني رحمة الله تعالى عليه muna cikin bayani akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala ra'sihim Abi Bakr wa Umar zamu tashi baiti na 145 ko da shida a wata nuskha قال الناظم رحمه الله أبواهما أسنى صحابة أحمد أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل لفضائل الأعمال مستبقان لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي يثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم هو شيخ أصحاب أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني بكر مطهرة الإزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان وعرسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي هي حبه صدقا بلا أدان هي حبه صدقا بلا أدهان أوليس والدها يصافي بعلها والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان وهما بروح الله مؤتلفان طيب yana bayani akan falalar abubakar da umar ne sai ya koma ya taɓo ɓangaren 'ya'yansu da suke matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama inda ya ce bintahuma asna nisa'i nabiyyina wa huma lahu bil wahyi sahibatan ai mun ji wajihin cewa Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma matan annabi ne da nasun wahayi sai ce wa huma abawahuma iyayensu da Aisha da Hafsa kenan Abubakar da wa da Umar asna sahabati Ahmadin asna yani afdal su ne mafi falala cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wurin da mun ba da labarin sayyiduna Ali saman mimbari yake hawa ya ce ainihin khairun nasi khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman ai sai bai ce shi ba sau da yaban kai jahilci an gane ko amma dai kowa ya san shine na hudun al-imamu shafi'i yace haka ijma'in musulmai ya kullu kafin zuwan shi'a ba ne tantama kan cewa daga abubakar sai umar sai uthman sai sai ali kama kanu fil khilafa hakaza kanu fil fadli hakaza kanu fis sabaq haka fis sabiqa an gane ko to da ka su ne mafi falala cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan ba ma musulmai ba har kafirai sun san da haka kaga a Uhud aka je yakin Uhud kura ta yi kura dama target a mutum uku ake target zuwa hudu annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar umar sai hamza saboda hamza ya kashe manya-manyan ashrafu quraish a badr to amma dai waɗanda aka fi so aka fi damuwa a ga sun mutu su ne uku ne shi yasa Abu Sufyan da kura ta yi kura shuru annabi har ya suma ya farfado mushrikai na ta faɗin abubuwa annabi ya ce ku kyale su kar ku tanka musu sai ya ce ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ji shuru annabi ce kar ku tanka musu Abubakar shuru Umar sai ya ce ya ce ba duk sun mutu ya ta murna ya ta jin daɗi kaga iya su ukun ya tambaya sai na umar sai ya kasa mallakan kanshi a cikin bukhari sai ce mai kazabta ya adu wallah wa inna haula ila ahya'un kulluhum wa laqad baqiya laka ma yasu'uk shi ƙarya kake ya kai makiyin Allah duk wanda ka lissafo suna raye abin da ke bakanta ma rai din nan ka gansu suna harkokin su to yana nan da sauran rina aka ba to shine fa ya koma na u'lu hubal u'lu hubal sai gunkin hubal ka ɗaukaka annabi ya ce to yanzu fa ba za ku shiru ba an zo babun tauhidi an zo aqida ba ku ba shi amsa suka ce me za mu ce ce qulu allahu a'la wa ajal shin lana al-uzza wa la uzza lakum annabi ya ce ala tujibuna ma za na qul ce qulu allahu maulana wa la maula lakum an fahimci wannan ko to kaga kenan har abu sufyan hala shirkihi wa kufrihi ya yadda cewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi Abubakar daraja bayan Abubakar ba wanda ya kai Umar daraja abawahuma asna sahabati Ahmadin ya habbaza al-abawani wal bintani ma dalla da wa'annan iyayen biyu da ƴaƴan su guda habba ya habbaza ko habbaza tana cikin asalib na yabo kamar a ce ni'ma kamar a ce tuba to haka nan ya habbaza ya habbaza al'abawani walbintani madalla da waɗannan iyaye madalla da wa'innan ɗiyaɗin wato abokar da umar wa binta humallatani huma aishatu wa hafsatu ridwanullahi ta'ala alal jami'a anil jami'a wa huma wazirahu da saiduna abubakar da umar su ne wazirai ministoci manya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allazani huma huma waɗanda su biyin nan dai su dai biyin tauhidi ne allafazi. Huma huma waka ce huwa huwa shi ne dai shi ne, kai ɗin dai kai, to su ɗin dai abubakar da umar su ɗin dai ya ƙara ƙarfafawa ne don bakin ciki ya kashe ɗan shi ko ya mutu da bakin cikin shi. To su ne waɗanda huma huma kamar faɗin mai magana wa inni min alqawmin ladhina humuhumu idza ghaba anhum sayyidun qala sayyid to wa huma wazirahu da da suna abubakar da umar su ne wazirai a asalin waziri ne mai karfafan shugaba da taya shi aiki ɗauke mai wasu nauyin an gane ko shi yasa ai sai aka buƙaci a yi ministan tsaro asali tsaro na shugaban ƙasa ne ministan kuɗi kuɗi gudanar da kuɗi na shugaban ministan ilimi ministan lafiya ministan noma da kiwo ministan kaza duka don su rage ma shugaba ne aiki da nauyi kuma sau da ko yau ya faɗi za a samu wanda zai iya cikinsu za a samu wanda zai iya gudanar da da al'amura to annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wazirai na kusa kamar abubakar da umar shi yasa guni bini kaji kamar da muka kawo ya zo cikin bukhari da muslim ali ya ce na shajin annabi yana cewa kuntu ma'a abi bakarin wa umar kharajtu ma'a abi bakarin wa umar dakhaltu ma'a abi bakarin wa umar kaga suna tare da shi ko da yaushe kenan huma huma li fada'il al-a'mal mustabiqan mustabiqan li fada'il al-a'mal suna gaugawa suna rige rige da gasa gurin aikata al'amura na falala ya tabbata sai bukhari da muslim nabi cewa zai taimaka mu addini aje a kawo taimako za ta fi yaki umar ya ce bawan Allah nan yana nufin abubakar duk in aka zo gidauniya sai ya wuce ni yau dai sai na yaga mai idan mun yi kalmar gayu ko yau sai na wuce shi sai na ƙetare shi sai umar ya je ya kasa ya gama lissafa komai na arzikin shi ya raba biyu ya bar rabi a gida ya ce to za mu ba addinin Allah rabi da ya je ya ce ina abubakar aka ce har yanzu bai zo ba ya ce kuma shi bari yau sai ga abubakar an ta komi an tattaro har kaza uwar garki sai da aka haɗu da ita da wata kyallar akuya da wani komi da wata guzumar tinkiya ba abin da aka bari a gida da dukkan bayin shi dukkanin duk wata dukiya ta shi da kadara da tsabar kuɗi da ta ajiya da na asusu duk sai da aka fasa aka ce ma umar kai me ka baro a gida ya ce na baro rabi annabi ya sa albarka da abubakar ya kawo kai me ka baro a gida ya ce na baro musu Allah da manzansa imaninsu da Allah biyayya su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa Allah ya kare su wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Umar ya ce to wannan ba abokin gasa ba ne wuce gaba ma yi gasa da wani da ce amma kai dai kam har abada sai na Umar na yaba saduna Abubakar matuka ke cewa da za a kwatanta imanin Abubakar da imanin musulman duniya na Abubakar sai yayi rinjaye malamai suka ce wannan maganar Umar ba zai faɗe ta da ra'ayin shi ba nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka sai yace wa huma li ahmad nadhirahu wa sam'uhu su abubakar da umar sun kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne gannan shi kuma su ne majiyan shi guda biyu yaka cewa na shine ganinka da jinka ana nufin me me ake nufi yawwa ya fi kowa kusanci da kai yawwa shaƙiƙi a wasu akan ce wani shaƙiƙin wani da amma asali shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya ko to amini ne na ƙudda ƙud amintakar da babu wani sirri a tsakani an gane ko ka san akwai abotar da akwai ɗan asararu ko eh akwai ɗan abubuwan shi da yake ɗan buge-bugen shi da bisu wannan ya sato abotar ba ta haɗu ba ba ta kammala ba tukunna to tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar komi fili falo ake yi komi a fili saboda amincewa ta wuce lissafi sun fi kowa kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun fi kowa kusanci da annabi shi yasa lokacin da Abu Sufyan kafin ya musulunta da su ƙuraishawa suka warware sulhu bayan sulhul hudaybiya saboda kabila ta bakar ibn kinana ta shiga ƙarƙashin ijara ta ƙuraishu su kuma kabila ta khuza'a sun shiga ijara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bakar din suka hada baki da wasu daga cikin ƙuraishawa suka kaima khuza'a hari khuza'a sai suka nemi dauki ai mafarin da aka yi fato maka kenan sai mushrikai suka ji labarin annabi na shiri fa zai shigo makkan nan kuma wannan shigowar ba irin ta ta hudaybiya bace wannan shigowa unwatan ne kawai kan me uwa da wabi in baka iya ba ni guri za a da su kuma ba sa so sun asu ta baji ba su so darajar su ta kaskanta a ce annabi ya zo ya kwace maka a hannunsu ko ya shigo duk da basu so ba da ka sai suka ce to Abu Sufyan ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mufawada ta sulhu da shi to da ya zo sai ya tadda annabi ya yi wani kalan shirin da ba zai yadda ya saurare shi ba wanda ya fara zuwa ya tunkara shi ne abubakar yana neman alfarma bai je gurin kowa ba ya je gurin abubakar sai na abubakar ya ƙi saurare shi daga abubakar sewa sai je gurin umar aga matsiyaci dan shi a mushiriki ma ya fi shi sanin wa falalar abubakar da umar haka sai ya tafi tafi gurin gurin Umar shi ma Umar ya ke saura ya gaggasa mai maganganu ba to daga baya sai ya tafi gurin Sayyiduna Ali saboda Sayyiduna Ali ya fi Usmanu kusanci da Annabi a bangaren dangantaka ne yasa sai ya je ya samu Sayyiduna Ali Ali ya ce ni kawai ba ni da abin da zan iya ka dai miƙe cikin mutane ka ce kai ba ruwanka Jiya da ya dawo ya gaya mu Hindu ya ce Hindu ta tambaye shi mata shi ya kuka ta ce kaji kaji yanda muka yi wancan ya ki saurara na wannan ya zazzage ni wancan kuma ya ce in shiga cikin mutane in ce ba ruwa na ta ce sun mai da kai wawa. To dole sai an yi sai da aka yi fatuhu magana. Amma dai almuhim kaga falalarwa Abubakar da Umar. Al-Imam Sha'abi Amir bin Sharahil Ash-Sha'abi yake cewa yahudu da nasara sun fi 'yan shi'a wato alkawari saboda yanzu ba yahude da za ka ce mai a cikin taron yahudawa wa ya fi daraja zai ce ma annabi musa da mabiyan shi da suka yi rayuwa tare da za ka samu kirista ka ce cikin taron kiristoci cikin taron nasara wa ya fi daraja zai ce annabi isa da mabiyan shi hawariyawan shi da suka yi rayuwa tare kafa'an hakan kuma haka ne dama ko to amma da zaka ce ma dan shi'a su waye suka fi lalacewa suka fi balbalcewa da taɓarɓarewa cikin musulmi zai ce mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabban nan nashi sai ya zaɓo mafi tsadan su Abubakar da Umar din sai ce sun fi kowa lalacewa sun fi kowa sharri kaga babu alkawari ga ɗan shi'a Allah ka tsare wa huma li ahmada nadhirahu wa sam'uhu sune ganin shi da jin shi wa bi qurbihi fil qabri muttaji'an kuma kusa da annabi suke kwance a cikin kabari wannan wata kalar tarayya ce da za a ce ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rayu da su duk yakin da zai je da su annabi bai taba fita yaki ba abubakar da umar ba duk jihadin da zai tafi da su sannan duk wani sirri da za a yi da su duk wata shawara da su za a yi ya auri ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam ya dinga wasiya da a girmama su annabi wata ran yace ta yi ku neme ni ku rasa amma da za ku ma waɗannan biyayya sai ya nuna abubakar da umar in yuti'u ababakar wa umar yarshudu inji annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane za su yi ma abubakar da umar biyayya da za su shirya ya ce me alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin al-khulafa haddan shi'a ya san abubakar khalifa ne ya san umar khalifa ne ya san usman khalifa ne ya san sayyidina ali khalifa ne yace to ku bi sunnan su za ku rabauta ku rabauta kaga ko in ba batar basira ba da yake mutum galabata alaihi shiqwatu ka san yan wuta aka ce me kawo wuta sai ce rabbana galabata alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin ce ya ubangiji bangaren tsagin mu na rashin rabo ya rinjaye akan mu to dan shi a tsagin shi bangaren shi rabon shi na rashin rabo da tabewa to shine ya rinjaye akan shi kawai wa bi qurbihi fil qabri muttaji'ani kana alal islami ashfaqa alihi abubakar da umar sun kasance a musulunci sun fi kowa tausaya ma al'umma ta musulmi duk da gilza da ake faɗa ta sayyiduna umar ko duk da gilzan nan shi yake cewa shi yana da gilza amma a zahiri ba gilza ba ce ba al'azmu wal hazmu ne yi da gaske ne da jarumta da kishin addini shi yasa annabi ya ce wa ashadduha fi dinillahi umar amma sayyiduna umar yana matukar kishi da tausayin al'ummar shi amur ramada an yi amur ramada a madina ko shekar da aka yi wani kalan fari ƙasa ruwa ya ƙi sauka ƙasan madina ta zama kamar wata toka mai zafi ga zafin rana ta dinga sanadiyar mutuwar dabbobi da ma wasu mutanen abinci ya yi wahala sai na umar ya ce ya rantse da allah ba zai ci abu mai daɗi ba abin da mafi talaucin mutane a madina ke ci shi zai ci don ya ji abin da kowa ke da haka gishiri da gurasa haka yake dangwalawa yana ci launin shi ya canza ya yi koma wani asmarun laun ya koma ja ne amma da baki-baki bakan wahala wahala ita ke kara dafar da mu ko ji wani malami ya ce mu din ne ya ce yo haka aka haife ka baki kirin kaga da aka haife mu din muna ci a wahala ce da kwata da hayakin jincen da wani dai ya sa muka muka yi baki muka kodi sai na umar ya shiga wannan halin da wannan yanayin a je a dafo mai tozan raƙumi a kawo mai ya ce ba zai ci ba kuma raƙumin fa da shi ya bada a yanka a raba mu talakawa amma sai ya ce ina sai mutane sun samu aminci tukunna lokacin da aka yi amwas ba'una am amwas na umar hankalin shi ya tashi ya rubuta ma kowane gwamna an yafe wa mutane zakka saboda an shiga kunci an shiga annoba kan mutane su ba da zakka wato ainihin jizya kafirai fa kas su ba da jizya sannan daga ko'ina a naɗo abinci a kaimawa ainihin wato mutanen sham sun shiga kunci amrubin al'as daga misra ya tada kwamba ta raƙuma ɗauke da kayan abinci da laftu na kayan amfani da raƙuman suka ɗaga daga misra ana tada su suna tafiya sai da wasu suka shiga sham wasu ba su tashi ba tukuna ashfaka ahali albashi kowa da sai wanda aka yayi ake ba albashi wata ransa ya ga wata mata ɗan na ta kuka ya ce ki bashi nono ya sha mana ta ce ba ta san shi ne amirul mu'mini ba ta ce amirul mu'mini na ya ce sai wanda aka yaye za a ba albashi da haka na yaye shi ta ce ba shi nono zan je in matsa masa amirul mu'mini na zai canza kowa har koyau aka haifi yaro za a yanke mai albashi kewayawa yake yana bin kalan masaukai na baki tarar da suwa ke da bukata ai akwai labarai da yawa kan wannan da wanda da kanki ya tuka mata tu da sauransu wannan duk labarai ne waɗanda wasu ma suna da isnadai ingantattu ashfaqa ahli haka nan sai na abubakar radiyallahu anhu wa arda abin da yasa ba mu ambaci na abubakar ba danga wanda ki ake da wahami akai ko dan ka san dan karamin dan islamiya da an ce umar takobi zai fara tunawa da jini da an ce khalid takobi da jini a'a wannan a bangaren kafirai ne amma tsakanin shi da musulmi haba sai na umar da bisa kuskure zai zunguri mutum ya bashi sanda ya ce sai karama ya ce ya yafe ya ce ni ban yafe ma kaina ba sai karama kar Allah ya mun hisabi tsakanina da kai a bisa wannan sanda da na zungura maka to kaga wani bai san da wa'annan labaran ba shi ko dama abubakar abin da ya fi shahara shine tausayin shi abin da ya fi shahara saukin halin shi ai ko a asira badirin ko a asira badir an kamo mutum saba'in daga cikin arna annabi ya shawara da sahabban shi dan Allah ya ce mishi wa shawirun fil amr ya zami da su bakar ya ce su biya fansa wanda yake da kuɗi ya biya fansa a kyale shi wanda bai da kuɗi ya koyar da muta yaran madina rubutu da karatu shi ne fansa shi daga ilimi ma jari ne ke umar ya zami da su ya ce a haba da asar rauyan su kawai ce kuma ni ga ma wani dan uwana can dan amina ne abin shi in sa rawuyan shi dan a gane abin ba kabilanci bane ce aliyu kai ma ga abbas can amman ka ce mai wuya nabi ce kana kama da annabin allah annabi nuh shine yace la tazar alal ardi min al kafirina da yara wa kana kama da annabi musa annabi musa yace me يا رب إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يتسمى سيدنا أبو بكر كان كما دعا النبي إبراهيم شيبي مبتنا شبكر الدعاء فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم النبي إيسى شيما يتسمى كان كما دعا النبي إيسى ce in tu'azibuhum fa innahum ibaduk in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to da mun ba a haduwa a zama ɗaya ko wanda na sha faɗa al'umma kamar abinci ne za a dafa kaga dole a nemi gishiri sauki kenan a nemi ta attarugu da yaji kaga me to dole ko ina da kowane guri da abin da ya dace kowa da yadda ya kamata a mu'amalance shi ko annabawa usulubin su ba ɗaya bane an gane wannan to kana alal islami ashfaqa ahlihi wa huma lidini muhammadin jabalani abakar da umar sun kasance su ne duwatsun da suke kafe da addinin musulunci wannan falalar su kenan a dunkule ko to kuma za mu ji falalar abubakar kafin mu zo zuwa ta umar asfahuma aqwahuma akhshahuma atqahuma fi sirri wal i'lani sifa hudu asnahuma azkahuma a'lahuma awfahuma fil wazni war rujhan takwas kenan duka na abubakar cikin su biyun nan ai mun san kaga ya fara ta'mimi ya yi takhsisi kuma ya khassase takhsisin ya ce mi kul inna khairal anbiya'i muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaga kotun koli kenan wa ajalla man yamshi al kuthban sannan wa ajalla sahbir rusuli sahbu muhammad cikin annabawa annabi muhammad ya fi daraja to daga annabawa sai mabiya annabawa to cikin mabiya annabawa mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko na kudda kur sun fi kowa daraja sahabbai kenan to cikin sahabban Abubakar da Umar sun fi kowa daraja to cikin Abubakar da Umar din Abubakar ya fi daraja shine sai ya ce asfahuma wanda ya fi su tatacciyar zuciya as-safa aqwahuma wanda ya fi su karfi cikin su biyan wani zai mamaki a ce Abubakar na da karfi imana kawai yarin jaya ne da me tausayin shi da jin kan shi amma idan aka zo tsakanin gaskiya da ƙarya nan ƙarfin sayyidina abubakar ke bayyana ai khutubar shi ta farko da aka nada shi khalifa ya ce ku sani annal qawiyya fikum da'ifun indi duk wanda yake mai karfi cikin ku ni kallon mai rauni nake mishi in yi rashin gaskiya zan taka shi kuma yace annad da'ifa fikum qawiyyun indi hatta akhudha haqqahu min ghayri me raunin cikin ku yana da daraja da karfi a guri na an cuce shi sai na biye mai haƙƙin shi kaga wannan ai menene karfi ne da shaja'a kuma ai dama laysa al-qawiyyu bi sur'a innamal qawiyyu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab karfin siruna abubakar mahalli ko makami mafi bayyana karfin abubakar lokacin wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar sai da ta kai ya shiga wani yanayin da ma kusan ghaibun anil wa'i ya rasa me zai yi yace kai annabin ma bai mutu ba ba ƙaryata mutuwar annabi yake ba amma gani yake lokaci bai yi ba tukun ba mu gama koshi ba da ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya je ganawa da Allah ne yanda annabi Musa ya je ganawa da Allah yace duk wanda ya ƙara cewa annabi ya wuce yana yanke harshen nashi kawai shiru sai ga Abubakar da yake shi yana can ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya ce ma Umar saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi Abubakar ya karanta man kana yace musu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut ya karanta wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a sai na umar ya ce sai kafata ta kasa ɗauka ta sai ya faɗi ƙasa ta kuka hawaye ba kuka na hawaye ba irin na haya gaga da kururuwa duk da yan shi'a suna kawo wannan a matsayin suka ga sai na da annabi ya rasu ya yi niyaha kuma an niyaha annabi ya ce hali ne na jahiliya ai akwai amsa sa'ad bin mu'az lokacin da ya rasu sa'ad ya kai annabi daraja kai wane amma da ya rasu maman shi take kuka tana daga murya an hana daga murya in mutum ya mutu ko yawa sai sirna umar ya ce mawa maman sa'ad ki shiru ki hakuri mana yake ummu sa'ad sai annabi ya ce mai da'aha ya umar fa kullu na'ihatin takdhibu illa na'ihata sa'ad ce duk wata mai kukan mutuwa ƙarya take amma banda mai masa'ad kuka saboda yana da daraja to shi kuma annabin an mai kuka ai ba ya laifi ba kana raye a ce annabi ya bar duniya dan hankalinka ya gushe kayi irin wannan kukan kana da uzuri ina fata an gane wannan to kaga a gurin shaja'ar sayyidina abubakar sai ta bayyana shi yadda ce yayi ta wa'azi har kowa ya dawo hayyacin shi haka lokacin murtaddun wancan sun yi ridda wannan sun hana zakka wannan har sayyidina umar duk karfin shi da shaja'ar shi sai da wani dan da'af ya kama shi kadan amma abubakar ya kafe ya ce wallahi sai ya yaƙe su duk yawansu sun ninninka sahabbai yawa kuma mutane ne masu shaja'a da jarumta a filin yaƙi abubakar ya ce akan gaskiya ko ni kaɗai ne sai na zara takobi na yaƙe su ya ce wallahi da za su hana ni da baibayin da suke kawo ma annabi na zakka yanzu suka ce ba za su kawo ba ya ce wallahi sai na yaƙe su akan shi kai ƙarshe umar ya ce sai allah ya haskaka zukatanmu muka gano abubakar na kan gaskiya suka yi mubaya'a aka ji aka daka mana atun zaka wasu suka mutu a banza wasu suka yi ta kawo zakar suka yi ta tuba da wata runduna ta taho sai sahabbai su ce nadir sun zo su yi rashin kunya ne sai abubakar ya ce bal bashir sun zo neman sulhu ne da sun zo su ce wallahi mun yi kuskure ayi hakuri ga zakkan ga ta makotan mu ma suka ce mu biyo da shi ya zama fatiha ta khairul lil islam malamai suka ce a lokacin nan da abubakar ya yi rauni da musulunci ya zama labari wannan mecece in ba ƙarfi ba ƙarfi ne da shaja'a muna tare asfahuma aqwahuma akhshahuma wanda ya fi su takawa da tsoron Allah attaqahuma wanda ya fi su kiyaye dokokin Allah alkhashiya da attaqwa bainahuma umumun wa khusus attaqwa a'am takawa ta haɗa alkhashiya da waninta an gane ko khashiya tsoron Allah innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum in an ambaci Allah ka hankalinka na tashi ana ambatan zunubai naka ana ambatan wuta da aljanna har kai kuka wannan khashiya ce takawa kuma daina saban Allah aikata umarnin Allah barin duk abin da zai fusata Allah nisantar duk abin da ke da shubuha da wara'u da zuhudu duk sun shiga cikin takawa to wanda ya fi kowa tsoron Allah cikin su biyun nan ya fi kowa takawa fi sirri wal ilani a ɓoye da bayyane asnahuma wanda ya fi su falala azkahuma wanda ya fi su tsarkin zuci a'lahuma wanda ya fi su ɗaukaka aufahuma wanda ya fi su cikar lada fil wazini a gurin awowar rujahani da rinjaye siddiqu ahmada shine sayyidina abubakar siddiqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siddiqi shine wanda yake mai gaskiya kuma mai gasgatawa yayi imanin da gaske kuma ya gasgata sakon Allah shi yasa Allah ya ce wal allazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sayyidina Umar yace allazi jaa bis sidqi rasulullah saddaqa bihi abubakrin su ce ula'ika humul muttaqun su biyu aka ce mafarin a fara ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da as-siddiq tun mas'ala ta isra'i da mi'raj wacin da aka isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba mawa mushrikai labari a makka ne sai an yi isra'i da shi ya ga albaitul maqdis ya ga kaza ya ga a suka dan yi mai interview ko saboda ka san tsofaffin 'yan duniya ne su sun yawon duniya sun san bai taba zuwa sham ba bai taba zuwa baitul maqdis ba an gane ku ya je bakin sham tare da ammun shi amma ba su shiga cin ciki ba haka yi suka ce a ka je baitul maqdis eh to wasu gidaje ne a gefen shi wace itaciya wani kaza wani kaza sai annabi ya dan manta wani abu yana ba su labari nan take sai Allah mai mukashafa sai ke akwai karfin network nan take sai aka nuno mai yana kallo yana ba su labari suka ce kai wanga sihiranka ya yi kamari suna baro gurin sai ga abubakar suka ce zo ka ji kaji kaji abin da mai gidanka ya ce kaza sai ya ce shi a wahuwa kala zalika shi din ya faɗa ka suka ce eh ya ce ni usaddiqu bi amri samai mutumin da ya ce Allah ya aiko shi da wahayi ya zama manzo na yadda wannan labarin ne ba zan yarda da shi ba daga nan sai ake ce mai as-siddiq kuma na daga cikin ma'anar as-siddiqu shi bai taba shakka ba fa a lamarin addini annabi ya ce duk wanda nazo mai da sakon musulunci sai mun dan yi diragin da shi ce Allah ya aiko ni da manzanci a yi sallah a bauta ma Allah shi kaɗai ce yanzu gumakan sai an basu su ya ɗan abu amma abubakar ana cewa musulunci ya ce na miƙa wuya to a siddiku kenan siddiku ahmada sahibul ghari wanda shine abokin zaman annabi cikin kogo lokacin da za a yi hijira wanda kuma hatta ‘yan shi'a a tafsirin mizan sun tabbatar da abubakar ne na ji wani ɗan shi'a yana kuka yana ba da labarin nan ya ce da ya san yadda zai yi in yana da duniya ya mallake ta to zai iya bayarwa a canza kisan nan a ce ba abubakar ba ne a gudun a cikin kogon nan da haka har ‘yan shi'a sun yadda da Allah ta'ala ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi yasa ijma'in malaman duniya duk wanda ya ce abubakar ba sahabi bane ya kafirta dan ya karyata Allah Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sahibul ghari alladhi huwa fil magharati wan nabiyyu thanani wanda ya kasance shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu suke cikin kogo yace mai ma zannuka ya ababakarin bithnaini Allahu thalithuhuma yace dan ka fahimta sai yace a'ni wanda nike nufi ababakrin allazi lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulan wanda mutum biyu ba su yi sabani akan falalar shi wa cikin addinin musulunci duk musulmi ya yadda abubakar na da falala duk musulmin duniya ya yadda wani zai ce to shi'a fa yo shi'an musulmai ne su ba a i'tibari da zancen shi'a ba a la'akari da su mutum ya baka kyauta ƴaƴan shi su yadda matan shi su yadda shikenan karan gidan shi dan ya ce bai yadda ba sai a ce kyautar ba ta yi ba huwa shaykhu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam abubakarin shine dattijo ko mafi girman daraja shaykhuka akwai ta girma akwai ta, ta malinta ko shine malami masani mafi ilimi cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa khairuhum kuma shi ya fi su alkhair shi sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taɓa min wani alheri a duniya na biya shi ya ce amma ban da abubakar kanat lahu indana yadan Allahu yukafi'uhu biha ya ce abubakar akwai wani taimako da ya mana ya ce wallahi Allah ne kaɗai zai iya biyan shi in ji manzan Allah fa sallallahu Alaihi wasallam annabi ce inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar ya ce cikin mutane wanda ya fi kowa kyautata mun cikin zamana da shi ba mu taɓa samun matsala ba kuma mafi kyautatawar mutane a gare ni cikin dukiyar shi ya ce shi ne abubakar ko kun san lokacin da annabi ya samu abubakar ya ce yana sanya auruna na aisha sai ya ce mai yakka ce ba ne ko ciki faɗin uwana ne yakka ce sai ce umarni ne na Allah tunda Allah ne ya zaba mai ita yace a to kuma shikenan wa ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah inna ma kana qaulul mu'minina ko idza du'u ila Allah rasul an yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na to sayyiduna abubakar shine mafi alkhairi ka duba fa matsalar ta faru tsakanin abubakar da umar umar shike da gaskiya abubakar yazo ya same shi yace ka yafe mun sai yace kai haba ba zan yafe ba kala dan jan ajin nan sai ya shiga gida bayan ya shiga gida sai yake tunanin ka ban kyauta ba ya kamata a wuce gurin da ya fito abubakar yayo gaba ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya ya ce kaji kaji matsala ta faru tsakani na da da da Umar na je na nemi yafiyar shi yake saurara ta sai ga Umar ya karaso yana zuwa sai annabi ya rufa Umar da fada yace halla antum tariku li sahibi dan me ba za ku bar min aboki na ya zauna lafiya ba na zo da saƙon Allah kun ce ƙarya nake shi ne ya ce gaskiya nake shi ya bani dukiyar shi lokacin da kowa ya hana ni shi ya taimake ni lokacin da kowa ya kware min baya Umar ya tsugunna yana ba da haƙuri ba duka ma annabi ya baye an jenu kuma ba kana sa yaro an jenu ba aji ya sa gwiwar shi a ƙasa sai na abubakar yana ya rasulallah ni ne fa ka fahim ni ne ya ce shiru kai dai ba ruwanka manya kenan وخيرهم وإمامهم شيني جاغورن سو حقا بلا بطلان wannan da gaske ne ba zancan wato aniyin ƙarya bace ba butlan ba ƙarya bace ba annabi ya sa abakar ya limanci ko sa abakar ya limanci har ma na Aisha ta so ta nuna ma Hafsa babanta fa yafi babanta har yafi baban Hafsa sanda annabi bai da lafiya in ya tashi sai ya faɗi ya tashi ya faɗi yana suma sai ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas ku umarci abubakar ya mutane sallah na aisha sai ta sai ta kira hafsa ta ce zo ki ji abin da annabi yake cewa gane ko sai ta ji ya ce muru ababakarin falyusalli sai ta ce abubakar yana da rauni in ya tsaya a wurin da kake ba da sallah muryarka muryar shi wato ainihin ba za ta isa zuwa ga mamu ba saboda yawan kuka haka a sa umar ya ce a abubakar zai yi sallah an gane ko ta samu hafsa ta ce to annabi ciwo ya mai tsanani a ce umar ya ba da sallah saboda yanayin da annabi yake ciki to shigo sai na umar murya gare shi jaharawiyu sautin da ya shiga ya fara sallah sai annabi ya ji muryar umar ba tawa ba ta abubakar ba sai ya ce bakin bakin wata riba kayya kayya ni dai abubakar na ce ni dai abubakar na ce sai aisha ta kalli hafsa sai ta yi murmushi kenan babana babana ake so ya bada sallan nan sai annabi ya ce inna kunna sawahibu yusufa lalle mata kaidin ku ya kai kaidi ku kuka kai yusuf gidan kaso ai sharrin mata ne ko to kaga ya nuna sai da abubakar shine liman shine jagora a cikin sahabbai wa imamuhum haqqan bila butlan wa abul mutahharati shine baban tsarkakakkiyar matan nan wace ce Aisha allati tanzihuha qad ja'ana fi an-nur wal furqan wanda tsarkakewarta yazo mana wato ayoyin da suka zo akan tsarkake ta sun zo fi nur cikin suratul nur wal furqan me yake nufi da furqan al-qur'an kaga ya zo ataful khas ala al'am ya zo cikin suratun nur kuma cikin qur'ani ma'ana nur din da take cikin alqur'ani dan furqan yana cikin sunayen wa alqur'an ba furqan suratul furqan ake nufi nan ba su alqur'anin gabaki daya yana ishara zuwa ga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum malamai suka ce ayoyin sun ta bayani kan tsarkin na na aisha ne har a shiga ɗayan safar har a kusa idata alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat sai Allah ya ce mi ulaika mubarrauna mimma yaqulu Allah ya wanke na na Aisha ya wanke Safwan ibn Mu'attal sulami daga zargin da ake musu Allah ce bayin Allah ne na kware kuma kaga al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat yana yin nuni akan duk wanda ya tuhumuna na Aisha ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce matan kirki mazan kirki su aure su na banza kuma su haɗu da na banza sakare ka kira wawa in kaga shasha sha ku taho tare ka gane wannan matan kirki mazan kirki ke auren su to sai ka tuna na Aisha ba mutuniyar banza ba ce ai kowa ya gane karatu akwai ya fahimci me kake nufi ka kirkace kai na Aisha mutuniyar banza ce to suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya wanki ta daga sama ai hadisul ifki hadisin da da tsaho balle mu ce mu karanto shi Nana Aisha ta ce wallahi na san Allah zai kubutar da ni saboda ina da gaskiya ta tace amma tsammani na annabi zai yi mafarki ne a nuna mishi cikin mafarkin shi ban san na kai matsayin da za a saukar da aya a turo mala'ika jibrilu da wahayi saboda ni ba sai ga ayoyi rututu suna ta zuba yasa duk wanda ya tuhumuna na Aisha akan abin da Allah ya wanke ta daga gare shi to ya kafirta ijma'i ne na malamai malami sama da dubu ɗaya dubu biyu wanda aka hakaito zancen su kan haka wanda ya littafi kan wato kubutar da na Aisha radiyallahu anha kuma hatta ƴan Shi'a fa har ƴan Shi'a cikin littattafan su sun yadda na na Aisha akan ta aka saukar da wato ainihin ayoyin innal ladina ja'u bil ifki daga kan alkammi ne za ku ji muna cewa ambatan shi la'anan ne ne na kirki kusan shekara ta ɗari kusan bakwai daga hijira da shi da alhilli wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake mai raddi cikin Minhajul As-Sunnah su ne suka ce a ba haka bane wannan ayoyin sun sauka ne domin wanke Mariyatul Qibtiyya ba Aisha ba to kaga ko ai kowa yan shi'an sun yarda na farkon sun fi daraja ko to dukkan na farkon sun tafi akan abin da ahli sunna suka tafi akai a wannan misala shi yasa masruq ibn al-ajda idan zai ambaci na na Aisha sai ya ce as-siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat mai gaskiya diyar mai gaskiya wadda Allah ya kubutar da ita daga saman bakwai akrim bi Aisha ridha akrim bihi siga ce ta me ta yabo ko Nama ka yi mamakin karamcin da nana Aisha take da shi, an riba wadda take da yardar Allah, yardar ta tayyau. Min hurratin, wato, min dinnan ta jinsi ce, nana Aisha tana cikin mata masu mutunci, bikirin, budurwa ce, don lokacin da annabi ya aure ta tana yarinya, ita kaɗai ce annabi ya aura cikin matan shi tana yarinya. Mutahharatil izar, wadda jautanta ya kasance tsarkakakke ne ma'ana mace ce afifa mai kamun kai hasani kamammiya ce ai an san alhisin akwai hisin wato a ce mace ta kasance muhsana bin nikah muhsana bil iffa muhsana bil islam muhsana bil hurriya muhsana bil hurriya to nan da ya ce hasan yana nufin muhsana bil afaf kamammiya ce mai kamun kai ce mai mutunci ce hiya zawju khairil anbiya'i kar ka manta na Aisha matar fiyayyen halitta ce wa bikruhu kuma wato budurwar shi ce wato ya aure tana budurwa wa arusuhu amaryar shi ce min jumlatin niswani daga a cikin taron matan shi dukkan matan annabi suna zaurawa Allah ya aure ya manzo sallallahu ya aure sallallahu alaihi wasallam amma na Aisha tana budurwa tana yar shekara shida aka daura auren tana shekara tara ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta shekara tara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ta koyi komi ta koyi musulunci mata da wanta ce ta taso ta ga iyayenta na sallah take amma ya za a yi ibadar ya za a dukkan gurin annabi ta koya renan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato lokacin da ta tare gidan manzan Allah bata balaga ba ma bata kai daukan laifi ba kuma sai ta tare a gidan fiyayyen halitta inda wahayi ke sauka kaina na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana Bukhari da Muslim ya ce wa matan shi ku sani cikin ku ba wadda mala'ika Jibrilu yake kawo min wahayi ina cikin bargonta sai na na Aisha haka ya ga yamma wa dana Fatima lokacin da mata annabi suka ce ma Fatima ki je ki ce babanki ya dinga adalci haɗin su mata ko dinga adalci tsakanin matan shi ta zo ta gaya mai sai ya ce kina son abin da nake so yata ta ce ya ce to ki so aisha ta ce an gama babu wallahi ina son ta suka koma zainab ta ce ya kuka da shi ta ce kunji kunji wallahi ni yanzu ma na ƙara kamuwa da son ta suka ce tafi ba mutane sai zainab ta zo ta yi abin da za ta yi da kanta ƙarshe har suka ɗan yi cacen baki da nana aisha a gurin su mata wa arusuhu min jumlatin niswan hiya irsuhu nana aisha fa karkum ya ta maimaitawa ko amaryar manzon Allah ce hiya unsuhu ita ce abar ɗeba cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi hiya ilfuhu ita ce tafi kowa sanin annabi sabo ta saba da annabi sosai shi da annabi bai da lafiya karshe cewa ya abar shi ɗakin nana Aisha in matan sun amince dukansu kuma suka amince nan yayi jinya ya bar duniya tana rungume da shi har take alfahari da cewa mata bai na haƙinati wa zaƙinati ya rasu tsakanin wuyana da ainihin wato haɓata haka ta ce abubuwan da take alfahari da suna na aisha radiyallahu anha yana santa yana girma mata hiya hibbuhu ta ce wacce ya fi so cikin matan shi bayan al-khadija kenan bayan khadija kubra ai amru ibn al-as ya ce ya rasulullah cikin wa ka fi so ne a duniya ya ce aisha ya ce aisha wannan matar ka cikin maza ne ke nufi sai ya ce abuha ai bai ce ma abubakar ba sai ya ce me abuha kenan san abubakar din na tare da san aisha da har yanzu ya ce sai wa sai umar sai wa sai usman sai dai na yi shuru kar ya zo ya ji shi can karshe karshe ke sidkan bila idhani wannan bayani ne na gaskiya ba bayani ne wanda yake dauke da ƙarya idhani ma'anar shi ƙarya awalaisa waliduha yusafi ba'laha bala wai to mahaifinta ba yayi zaman lafiya wato ba yayi zaman lafiya da mijinta ba mahaifinta wa manzon Allah sallallahu mijinta Abubakar wa huma bi ruhillahi mu'talifani Abubakar da Umar da rahamar Allah suke san junansu ruh ana nufin ايش الرحمة يزو القرآن يقول يزو ده روح إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الضالون أيوة تدن هكا وهما بروح الله sun kasance da rahama da Ubangiji ta'ala ya yi musu da annabi da ainihin abubakirin mu'talifani suke wato haɗe da juna suke son junansu an gane wannan ai ta gana na aisha shine wani mai iya magana yake cewa idan an yabi wato fatima diyar wato ainihin hisham ibn abdulmalik da cewa ibnul khalifati diyar abdulmalik bin marwan ibnul khalifati wal khalifatu jadduha bintul khalifati wal khalifatu jadduha أخت الخلائف والخليفة زوجها ita kawai cikin khalifofi duka shugabanni da take kewaye da su babanta khalifa kakanta khalifa ‘yan uwanta uku duk khalifofi kuma mijinta khalifa wani ya yabe ta da haka fatima diyar abdulmalik abdulmalik khalifa ne diyar marwa ibn al-hakam shi ma khalifa ne matar Umar ibn Abdulaziz khalifa ne, ‘yar uwar Sulaiman da Walid da Hisham, dukansu sun yi khalifanci. Sai wani ya ce, A to, ai, nana Aisha ita ta dafi dacewa a yaba, mijinta annabi, ko ba haka ba, babanta babban sahabin annabi, ‘yan uwanta dukansu sahabbai ne, mahaifinta sahabi, kakanta sahabi, mamarta sahabiya, kakarta sahabiya mace kenan ko yan uwanta dukkan su sahabbai da Abdullahi da Abdurrahman da ainihin wato Asma dukkan su sahabbai ne ga mijinta Annabi ga mahaifinta ga sahabi ga kakanta Abu Kuhafa shi ma sahabi ai ko kaga falala ta kai falala Allah ya ji kanna na Aisha da Zafara ina ga su kenan wanda muka karanta ko to sai mu tashi falalar sayyidina Umar cewa lamma qada siddiq Ahmad nahbahu dafa al-khilafata lil imami al-thani subhanakallahumma